بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar da ta daidai da takwas da watan rabi'i lisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu daidai da sha biyu ga watan mars shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasan na talatin da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar babban malami Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah ya saka mashi da alkhairi idan ba ku manta ba jama'a mun karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da yadda wahayi ya fara sauka gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yayin da muka ji asai da Aisha ta ba mu labari tiryan tiryan game da tarihin yadda al'amarin wahayi ya fara sauka gare shi har zuwa lokacin da labari ya kai ga yanayin ainihin wato tattaunawa a wurin wani babban malami mai suna warafatu dan naufal sannan muka ji irin gudunmawa da asayyida khadijatul kubra the first and the only first lady da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan zamani ta ainihin iya tsaya mishi tsayawar da ake buƙatar dukkan macen arziki ta yi mijinta malam ya fara kawo mana fa'idojin wannan hadisi daga ciki a yau sai ce khalisan na biyar جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة رضي الله عنها فزعا مذعورا من الله صلى الله عليه وآله وسلم يا زوجة خديجة فزعا ينا تكن ترجتي مذعورا ينا مرازنا أتورتي أرازني صلى الله عليه وآله وسلم falam tubadiru bisu'al bata ainihin fuskance shi da gaggawar tambaya ba ta ce mu ya same ka kun san galibi wannan mutane na kuskure idan yaro ya shigo gida a guje jini na zuba sai ka ji uwar tana cewa me ya same ka waye maka a wannan kuskure kabila ba ta yi annabi haka ba sallallahu alaihi wa alihi sallama wa talihu alaihi bil hadisi wa tafsir ta matsa mishi da naci ya ba ta labari ya mata dalla dallan ne ya faru ya shigo ne yana cewa zambulini zambulini zambulini zambulini ita kuma ba cewa take me ya same ka waye maka yaya a'a ta matsa mishi shine al-ilha shine naci bil hadisi cewa ya ba ta labari ya tafsir da dalla dalla bal awwal ma bada'at bihi awwal ma bada'at huwa tuma'aninatu farkon abin da ta fara shi ne ta natsar da shi ta kwantar mai da hankali ko kun fahimta wal fazi'a sai malam yace saboda shi wanda ya firgita la yanda zai an yus'ala an shay'in bai kamata a tambaye shi game da komai ba hatta ya zula anhu fazi'uhu har sai wannan tsoro ko razana tashi ta gushe hatta qala al imamu malik har sai da babban limami imam malik imamu darul hijra الأصبعي المولى رحمه الله تعالى الله يجيك أيش حسيد يجي إن المزعور رازلني لا يلزمه بيع شنكين بيع بدان ربايا لازم تشي idan mutum yana cikin razana sai ka haɗu da shi siyan min da agogonka sai ce na siyar daga baya sai ya dawo ya ce shi fa bai gamsu da cinikin ba imam mali ya ce gaskiya ne cinikin bai lazimce shi ba wala iqrarun haka tabbatarwa wala ghairuhu haka duk wani abu da a razanatin da zai ce na aurar maka da yata daga baya dawo cikin tete yake ce bai aurar ba aure bai yi ba duk wani abu na taklifi ya bushe akan shi domin a wannan lokaci ba shi cikin hayyacin shi cikakke jama'a kun fahimta ina son ku gane yadda malamai suke aikin nan nasu na malanta game da cire hukunce-hukunce a cikin hadisi da cikin ainihin tarihi ku duba a nan yanzu yana son ya nuna mana ne irin kaifin hankali na khadija khadija ba digiri take da shi ne na psychology ba filosofa ba ce domin domin irin su khadija in ka ce ma suna da digiri ko masters ko phd ko ka kira su professors ma ka rage musu daraja domin waɗannan wasu abubuwa ne wanda ordinarily duk ɗan adam zai iya zuwa ya hassali ya same su amma wannan irin matsayin na khadija a cikin mata kaf dai annabi tukuna sallallahu alaihi wa sallama ya nuna a wannan al'umma babu ita ina fata an gano to kaga ashe da digiri ne yake bayarwa ban ba haka ba da ɗarka da ƴata da mamanka da babata da wace ce da sai su kokari su samu wannan matsayin na Khadija ka duba Khadija annabi ya shigo cikin firgici sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zammilini zammilini sai ce falam tubadir bi su'al sai ba ta mishi mubadara ba ta mishi gaggawa da tambaya ba me ya same ka me kake ciki ina ka je waye maka yana zuwa sai ta lullube shi din ta kwantar mai da hankali ya natsu sannan da ta gaya da cikin hayyacin shi sai ta ce lafiya me ya faru sannan sai ce inni khashitu ala aqali kaza kaza kaza sannan sai ta ce kalla la yukhzika Allahu abadan nan ma wani karatu ne na biyu wanda ba mu ne razana mutumin da ya amince da kai ya zo ya gaya maka matsalar shi kuma bai kamata kai kuma ka faɗa mishi wani abu wanda zai ƙara rikita al'amarin shi ba sai ka kwantar mai da hankali ka dubi yanayi ka buga mai wasu misalai game da shi da wasu wanda zai samu natsuwa ka dubi abin da imamu malik ya fitar da hukunci sakamakon wannan sai ya ce to wannan yake ne in mutumin da yake cikin firgici to duk wani abu da ya ba a lazimta mishi kun fahimci magana da mutum yana cikin firgici jama'a misali mota ta kuɗuce mishi ya to cikin firgici ya buga nan ya buga nan babbabbabbabbar sai zai buge shagonka can sai zai cike gefe guda to me imam malik yake cewa la yalzamu bai'un wala ikrarun sai ce wala ghairuhu ba wannan halin da kanshi ne yazo a cikin lumana ya bugi wannan rumfa ta ka yana cikin firgici ne ko kun fahimta jama'a to duk wani yanayi da za a sami irin wannan to hukunci baya hawa malam ya ce a da badruddin al-aini a cikin littafin sha'undatul qari sharhin bukhari mujalladi na daya shafi na 63 na'am na'am na'am na'am a ai abin da ake cewa tukuna shi ne irin wannan misali yana cikin irin wannan firgici ya zo buga wani da mota menene ya lazimce shi idan da ba wannan halin yake ciki ba kisa to amma yana cikin wannan halin to kisa ya fita da kai shi ya zama ne ya zama hafa ina fata an gane sai da aka ga akwai kafara kan shi to cewa akwai kafara kan shi ba a hukunta shi da lazimin abin da ya ba dan lazimin abin da ya shirya a kashe shi amma ka ga cewar abin ya koma ne ya zama hafa kuma wannan kaga yana nuna ba a hukunta shi da asalin lazimi ba ina fata an gane malam yace sadisan inna shakhsa idza wajaha mushkilatan aw amran ahammahu yanbaghi alayhi alla yaktumahu to jama'a kun ji fa wannan duk albarkar manzon Allah ce muke sallallahu alaihi wa sallam idan wata mushkila wata matsala ta fuskanci mutum ko na al'amari wanda ya sanya shi cikin hamlu ya sanya shi cikin damuwa ina fata an gane ko kuma wani al'amari wanda yake mai muhimmanci to bai kamata mutum ya ɓoye ba duk wani abu da yake damun ka a cikin zuciya to bai kamata ka ɓoye shi ba bal yustahabbu an yattali alaihi man yasiqu bi nasihatihi an so ya faɗa wa wani wanda ya amince da nasihar shi amma kun ji tsarin fa ba kowa za ka gayawa ba wanda ka amince shi za ka gayawa sannan sai ke cewa wa sihhati ra'ayihi an so ya faɗa wanda ya san yana da ingantaccen ra'ayi waye ka amince da shi in ka faɗa mishi waye ka sai yana da kaifin hankali waye zai baka kyakkyawar shawara sai ce wa zalika li ajali zarbaini wannan ko saboda gharabi guda biyu wato saboda manufofi guda biyu zai sa ka faɗi alif na farko huwa tanfisu anin nafs shine kucewa rai sanda wani abu ya dame ka in ka samu wani amintacce ka gaya mishi sai ka ji cewa hankalinka ya kwanta kun shiga cikin wata anguwa sai ka ga wata yarinya hankalinka ya kwanta da ita kana santa idan ka dake abokin nan naka da kuke tare amintaccen ka ne sai sai ya ga duk tun daga sanda aka shiga wannan layin kuma har a shiga a fita anguwar ya kafa gane kanka kana ta magana eh, kana jina eh ina jin ka ina jin ka a'a sai ka ce ne sai ce a ba komai a sai ce a'a wallahi da muka shiga kwararan nan ka ga yarinyar nan da ta yi sallama ta gaishe ka gaskiya ta ba hankali sai ce a wannan ɗaliban mu ce a to a to mu juya a to yanzu sai ka ga ya dawo ka samu hankalin shi ko kun fahimta amma ba haka da duk abin da zaka tsira mai zai rubuce ni haka mutumin da ya taso da wata damuwa wanda wani abin bakin ciki yake damun shi duk sanda ya faɗa wani to zai samu ne a tarfisu alin nafs zai samu hucewa fal mushkilatul maktuma malam yace ita matsala wadda aka ɓoye ta takbiru fil nafs takan fara girma a cikin rai wa tanmu kuma takan ainihin haɓaka wa ta'khudhu akbara min makani har sai ta ƙara girma fiye da yadda matsayin ta yake saboda an ta ɓoye ta wa tushghilu sahibaha aksara mimma tastahiqqu sai ta shagaltar da wanda ta dama fiye da yadda ta cancanta ta shagaltar da shi don haka malam ya ce ta iza nafasa an nafsihi bil hadisi khaffafa dhuhut allati alaiha idan ya huce wa kanshi ta hanyar ya faɗa wa wani sai ya samu sauƙin irin rugujin da wannan matsala take rufe لأنه جعل معه من يشاركه حمل هذا الهم saboda ya sanya wani wanda yake tarayya da shi wajen ɗaukar wannan nauyin damuwa yanzu ba shi kadai bane ko kun fahimta jama'a yanzu ba ana gaya maka dalili na farko ne da yasa za ka faɗa ya wani abin da ya dame ka wa hadha amrun mushahadun mala yace wannan abu ne wanda an gan shi ya faru mudrakun mudrakun kuma wanda aka riske shi liman jarraba wato wa hadha amrun mushahadun wa mudrakun liman jarrabahu duk wanda ya jarabta haka na hada amru mushahadun mudrakun liman jarrabahu wato wannan abu ne wanda aka gani shi kuma ake iya riskar shi ga duk wanda ya jarabta shi ko ka tuna wani lokaci da wata damuwa ta dame ka da ka je ka faɗa wa wani baka ji ranka yayi sanyi ba shi da abin da yake fi da mushahada an gani kuma an riske shi wa min al-khata to yana daga cikin kuskure an yaktuma shakhsu al-mushkila allati tuwajibu yana daga cikin kuskure mutum ya koya wata matsala wadda take fuskantar shi na fata an gano wa yatiha laha annama ya ba ta damar ke ta girma shi za ki rafi a cikin tunanin shi hatta tu addiya ila awaqi har ta kai zuwa ga wasu munanan sakamako wa mawaqif da kuma wasu matsayi ko wasu matakai da zai ɗauka barra waɗanda za su cutar da shi ko kun fahimci wannan duk abin da ke damun ka ya kamata a ce kana da wani mutum ko wata mace a duniya uwa ce ko kanwa ko ya ko ɗa ko mata ko yaya wadda za ka je ka gaya wa ko wanda za ka je ka gaya wa in ba haka ba ku abin sai ta karkararka a cikin tunaninka har ya haifar maka da matsala ina fata an gane sai ya ce farrasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama huna badara fi hadha al-amr alladhi ahammahu wa asba bihi ila khadija radiyallahu anha litusharikahu hadha al-haq kaga dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan sai ya gaggawar fada wa khadija wannan al'amari da ya dame shi ya kuma ainihin buɗe wa ita khadija wannan sirri nashi don ta tarayya da shi a cikin wannan damuwa وتسعى معه في البحث عن حل عن حل مناسب kuma dan ta yi ƙoƙarin wajen binciken gano abin da zai warware wannan munasaba me ya dace da abin da za a yi wace shawara in lokacin za ka yi tunanin kai malami ne kai dattijo ne kai ka iya kai ka goge kai ka yi kaza matarka tana gida ka rena ta da za ka daure ka faɗa mata sai ka za ka shawara da za ka fita ina ma gane haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kai shi duk duniya da lahira babu ya yi kusa da shi ya yi basira shi ya yi kaza yana tare da Allah yana kaza yana kaza amma mas'ala ce duniya ba mas'ala ce shakhsiya ba ma shawara ya bai wa sahabbai fatawa ya ba su ku aske kanku ku yanka hadayarku a nan hudaybiya umarar ku ta yi Allah ya karba su sun rasa magana ya za mu yi kaza sai suka ƙi yin aikin ya shiga damuwa ya shiga ya fita sai ya dawo ga ba wanda ya aske kai shi ba wanda ya yanka hade shi to ya za a yi waɗannan mutane a yi musu alkunuti ne a ce Allah ya musu kwaran kwatsali sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shiga sai ya samu ummu salama matar shi digiri nawa take da shi professor ce HOD ce consultant ce ita a'a ta goge da rayuwa ne dattijuwa ce tana faɗa mishi sai cikin sauƙi sai ta ce a'a ai ba za su yi ba ke ma kin goyi bayan ba za su yi ba ce a'a ai da ka ga sun yi da ma sai ka ce musu ba da sun ga kayi da sun ga kayi da ma sai ka ce musu to kai kuma yanzu sai ka tsaya kai tunanin wasu muna wasu munasabat tafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za su tafi wurin aikin abin nan umra sai kai sai ya tsaye inda kabarin mahaifiyar shi ta kai sai ta yana kuka su ma sai suna kuka yace musu lafiya kuke kuka sai suka ce mun ga kana yi a nan fa ba ce musu yi kuyi kuka ba kawai sun ga yana yi ne ashe ka da a ce sun ga yanka dabbar shi ya aske kan shi ba su ko ba ga abu ne ana wannan halin annabi sallallahu alaihi wa sallam sallaye sai watsar da takalmi shi ma sai suka watsar a irin wannan halin ba ka yi duk da sallah sai ya ce me yasa kuka watsar da takalmin sai suka ce mun ga ka watsar ne sallallahu alaihi wa sallam duk wannan da yake fassara mana at-ta'lim bil qawl bil fi'l aw qawl fi an-nafs min at-ta'lim bil qawl ashe kenan kaga anan as-sayyida khadijatu kubra Allah ya kara mata yarda anan abin da ake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi ya faɗa mata ya faɗa mata ne dan ta haɗu tare da nata tunanin da nashi ayi tunanin mafita an samu mafita ko ba samu ba an samu to da ya bar abin yana ƙarƙara shi ba ƙarshen ta da sai ya haifar mishi da matsala tsakanin shi da matar shi so da dama ka auna an kana da mata abin ya kan faru in kana cikin wani hali na damuwa sai ka yi kokari sai ka shaida mata in ma tasrihan da in ma talwihan ko dai ka fito karara ina cikin damuwa ne saboda kayan mu da muka yi oda daga china mun ji labarin cewa an yi girgizar ƙasa daidai hanyar wasu jiragen ruwa sun lumi to don haka lokacin da zaka dawo kasuwa ka karfa wata yan riga ta tattaune maka wani filfilo kai yanzu ba filfilo ne da ka ba jirgi ya iso lafiya haka ne ko ba haka ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a kaga ashe a wannan halin idan ta to tana dan wannan abubuwa kaza kaza kaza kaza kaza in ta ganka dam kamar san da ba a yi da shi ba za ta damu ba ta san dama akwai matsala yanzu tana son ta rage matsalar ne amma ta san yau ba normal ko kun fahimta jama ko kuma kai kana cikin farin ciki ita kuma familiya ya yi daidai da tana cikin damuwa to sai ka shaida mata farin ciki saboda ta zama farin cikin damuwar ta ma kake kai makiyinta ne ko kun fahimta jama a nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa khadija taqulu doktora wata babbar masaniya profesa ce baturiya ce sunanta zo ba shi halfriend ko eh rose haka rose ko eh rose sunanta rose ba shi halfriend almustasharatu tibbiya wato consultant ce medical consultant ce likita ce wadda ta kai matuka ta kai ƙwararriya game da shawarwarin abubuwa ministashfa a wani asibiti da Washington a Washington DC America kenan bari ku ji abin da ta ce inna min al-adwiyati shashiya min qalaq na daga cikin magunguna waɗanda suke warkar da fargaba isba'u shaki bi mata'ibihi ila shakhsin yafiqu bihi mutumin da yake kokan wata damuwa ya fasa sirrin shi ga wani mutumi da ya amince da shi ta ce fasa sirri mai damuwa ga wanda ya amince da shi na daga cikin magunguna masu warka ko kun fahimta gama damuwa yake da ita sai ya samu wani da ya amince da shi to da zaran ya faɗa mai da yake ita ƙwararriya ce a wannan fage sai ta ce to sun gano su masana cewa wannan fasa sirrin da zai faɗa wa wanda ya amince da shi din yakan ainihin warkar da shi waraka mai karfi kwarai da gaske wa hina ya ta'addasa marda wannan masaniya ta ci gaba da cewa yayin da marasa lafiya kan ba da labari an mata ibihim game da damuwarsu bi ishabin su yi bayani cikakke wa tafsirin kuma dalla-dalla an gano yamtasil qalaq min azhanihim sai daga wannan tsoro ko damuwa ya tafi daga cikin tunaninsu fa inna mujarrad shakwa domin tsantsar shakwa kadai wato koke-koke ina fata an gane fihi shifa'u wato mutum ya damuwa da kake gani tsantsar damuwa ya ce to a cikin irin faɗe ɗin da mutum zai to akwai waraka amma ikhtizaluha ya ce amma ya taskance maganar an gano ikhtizal ya taskance ta ifadi fi jin a cikin kwakwalwar shi yastishari mar'u biha ko yasti'isarul mar'u biha da kuma isti'sar ba shi nan a cikin alqur'ani wa yu'siruna ala anfusihim shine ya keɓance kanshi da wannan magana ya taskance ta a cikin kwakwalwar shi ya kuma keɓantu da ita shi kadai fa innahu kafirun bi ko haka ne bi khuluqi tawattur al-asbi yace to irin haka ya lazimce wa kanshi kenan da cuta ta sankarewar jijiyoyi ma'ana mutumin da yake da damuwa jama'a waɗanda suka san sun yi karatu akan psychology jama'a waɗanda suke son ƙarin reference sun ba su wasu tafai waɗanda suka tattauna wanda wanda turawa suka abin akan psychology ne yadda karanta kana buƙatar ka karanta su da turanci ne highly advanced medical wannan magana sun fada ta ne a can cewar mutumin da yake da wata damuwa sai taskance ta a zuciyar shi tana ta karkarar shi ya ɓoye ta shi kaɗai ya ce to ana nan wani lokaci za a ga ya fara ciki za ya fara sassan ƙwarya sai a ga ya kankare wani lokacin kawai yana haifar da mutum haka siddan kai sai a ga ya faɗi sai a ce hawan jini daga nan sai kuma a ce shi kenan ɓari guda baki ya karkace kaza kaza asali menene yana da wata damuwa da take karkara sharai kuma ya ki fada kowa to dukkanin wanda ya karanta education cikin kuwa da suka karanta education sun san wannan ko kuma su je su fara nazari wannan yana daga cikin hanyoyin da kake bukata ka sani domin magani da wasu yara da yawa kana karantar da su wasu yara suna da damuwa kuma a gidajensu ba a buɗe musu ƙofar bayyana damuwar ba da haka sai gan shi kullum a aji jirgin wannan damuwar ta hana shi walwala sakamakon haka duk darasin da kake bayi da ƙoƙari a sanatan ba ba shi da ƙoƙari ba ne amma ya za ka yi ka kawar mishi da wannan damuwar in ka kawar mai da wannan damuwar to sai dawo cikin hayyace shi wato kwakwalwa a lokaci guda ne mata wahala tana aikin juya wata damuwa a cikinta a daidai lokacin kuma tana aikin shigar da wani ilimi ko kuma ta fuskanci wani abu da zauna mata abin da kai ne kwakwalwa wahala a kan irin haka shi ne wa ma ja'ala Allahu bi basharin ko fi fi qalbayn fi jas qalbayn tuqati wato mutum da yake zuciya biyu yadda ɗaya na yin kaza ɗaya tana yin kaza guda ɗaya ce take karɓar sako ta tura a kwakwalwa don ya zama abubuwa masu karo guda biyu nan ga wata damuwa an fahimta nan kuma gani nan kuma ga wani ilimi na kokarin shiga sai da kwakwalwar da za ta iya comprehending ba ba za ta iya jira waɗannan abubuwan ba za ta sai ku je ku abin nan abin da malamar take cewa a nan shine taskance damuwa da ke bantuwa da ita to lazim cewa kai ne mutum ya ainihin samu murɗewar jijiyoyi ko makamantan haka sai malam professor tuwajir ya ce wa kan inshi'at aghrab mu'assasa fil alam tahta ismi rabitati inqadh al haya yace haƙiƙa an kirkiro wata cibiya wata foundation ce aka kirkiro yadda ta fi kowace zama baƙuwa a tunanin mutane da sunan rabitatu inqadh al haya wai cibiyar kwatar rayuwa kun gane zama wata hukuma ce karama aka kirkiro sai aka sanya mata suna wanda yake sunan yana da ban mamaki shine cibiyar kwatar rayuwa menene manufarta yace tahdifu ila inqadhi hayatin ladina azmu azma'u at-takhallus min hayatihim bil intihar ita wannan hukuma manufarta ita ce inqadhi hayatin ladina azma'u at-takhallusa kwatan rayuwar waɗanda suka yunkura domin su kubutar da kansu su cire kansu min hayatihim daga cikin rayuwarsu bil intihar ta hanyar yin kunan bakin wake ita hukumar ku ji jama'a an kirkiro ta ne don duk mutumin da damuwa ta damuwa zai iya kashe kanshi to kafin ya kashe kanshi da minti biyar ya daure ya ziyarci hukuma da haka ake kirkiro ta kuma shi yasa yace abba ba kowa ce a ban mamaki dan da zaka kashe kanka din ka gama shawara zaka je ka rataye kanka ka gama shawara zaka sha guba ka gama shawara zaka je ka fasa bom ka to ka je ka kai kanka zuwa ga wannan hukuma malam sai ce wa kad asbahat malja'an li kulli man yash'uru bid-da'asa wal fashal wannan ainihin hukuma ta waye gari ta zama mafaka ga duk wanda yake jin at-ta'asa abinda ake nufi da ta'asa da bahaushe ya aro ta ta'asa ita ce asara ta karshe wadda daga nan ka da rai wal fashal da kuma ka samu failure rayuwa ta maka failure ku sa akwai wanda zai ga rayuwa ta gama wuce cikas ko kun fahimta zama misali ma'aikacin gwamnati ne ya je ya karɓo kuɗin shi naira dubu ɗari takwas yau ana magana kusan shekara ashirin da wani abu ne a ntc ya karɓo kuɗin shi dubu ɗari takwas zai je fara kasuwanci zai gina gida zai sai abin hawa zai waɗannan dubu ɗari takwas duk sun isa wannan hidima shekara ashirin da wani abu da sauran yana kaiwa hanya sai aka fuske kuɗin za ka gudu da kake tunanin wannan in ba da imani sai ga ta'asa ta faru sannan fashal ya faru na ɗaya ke na biyu shi ma irin wannan ɗin duk a lokaci guda ne ya faru gare su shi ma ma'aikacin ntc sai suka zo sai aka yaudare sai aka buɗe coci aka fara ayyukan coci aka fara ayyukan coci da dai sai suka kwashe da shi da matar sai suka gudu shi kuma wannan mai kuɗi da aka buɗe sai aka bar shi da kangan ginin coci kuma dama haya aka yi da nufin cewa kudin an yi investin din su ne don coci investment za a zuba kudi ne bayan lokaci za a yi ta riba kai ma za ka samu su kwashe kudin gaba ɗaya da nashi da na taimakon da duk abin da aka tara suka gudu suka ga kangan gini kangan ginin kuma dama haya aka yi shi kuma bai iya wa'azin da balle ya ci gaba kudin suna zuwa ko kun fahimta jama'a to yanzu wannan ya samu mai adda'asa ko sai ya haukace akwai ire-irensu duk wanda ya ma sabon garin zariya muciya dogon bauchi anguwar fulani ya san akwai arna irin waɗannan wanda za ka ji cewa ne ya haukace saboda ne ya samu at-ta'asa wal fashil to irin wannan sai ta zama wannan hukuma ta zama mafaka ga irin su wa ta'tamidu hadhihi mu'assasa ita wannan hukuma sai ya zama madogarar ta fi ilajiha ala isba'il maridi bima yu'arihi abinda take dogara da shi wajen yi mara lafiya mai wannan matsalar magani shi ne yazo ya faɗa kamar irin wannan da ya faɗa ce dubu ɗari takwas a ce ce dubu ɗari takwas sai da yana ta yi ka 800,000 800,000 madam 800,000 you will have my life is gone ta ce dubu ɗari takwas ne wannan mai sauƙi ne ce dubu ɗari takwas ce ƙarar da gaske za ka samu wasu ka kwantar da hankali to sai ga ya fara dawo sai ga ya fara dawo sai ga ya fara dawo na fata an gano amma ba ka zo ka je ya faɗa dubu ɗari ta ce dubu na ce ɗari ta ce inna billahi wa inna ilaihi raji'un nawa ma kace dubu ɗari ta ce kai yanzu nan ka taɓa mallakar dubu ɗari ta ce suka ƙare eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to kai kuma al'amarin ka sai addu'a na fata an gano to za ka ji ba a san da to abinda malam ke so ce mata wannan hukumar ko babbar hanyar da take bi take musu magani don ku gane alakar ka wannan labaran ba labaran ake so ba babbar hanyar ita ce ne ala isba'il maridi bima yu'anihi ta dogara ne akan mara lafiyar wannan ne matsala ya faɗi abin da ya dame shi an gani summa la tamliku al mu'assasa illa nusha sannan sai ka ga ita wannan hukuma ba abin da ta mallaka ba mayar mai da asarar za ta ba amma nasiha za ta mai wal irshad ba'da zalika da kuma nuna mishi hanyoyin mafita bayan haka ina fata an gane sai ka je na a ce to shikenan menene na ka yi kwata sai ce wallahi tallahu yan fashi ne suka tare mu yanzu yanzu nan certificate ɗina original suka ɗauki a sai da ga police ya ce ni ka kwantar da hankalinka da kun shiga gari ka za ka je ka karɓi police report kana kaiwa makarantar ku za a baka sabon certificate shi kenan sai ga yanzu Allah Allah yake da ya je police an bai police report amma lokacin da yan fashi suka kwace ta sai ga wani yana cewa da ma su harbe shi tunda sun kwace original certificate din shi da ma su harbe shi shine ya samu fashal amma da ya tafi wani ƙwararren ɗan sanda sai ba shawara shi yasa asalin aikin ɗan sanda a yadda aka tsara shi daga cikin waɗanda ake target ɗin ake so a ɗauke su aikin waɗanda su kan da irin ilimin sociology psychology da makamantansu saboda ya ga ɗan sanda akwai nau'in mutanen da da ya zo ya kalla sai ce wannan ɓarawo sai ga ɗauka ya yanke mishi da ya zo kai ta ga ta yana neman ɓarawo kai shi ke sai ga ya ce fito sabibin su ga suna a wajen gidan ba mai wajen yan biyar da da an da kabila da sun tare mutane a kuta za a ce sako zai ce ya sai da gaya gaura mai mai ma'ana ka tsaya kana tambaya ma laifi ne wani yana gaura mai mai ya jawo shi sai ka fito da abin da ke aljihunka da ya fito da sai ga kwaya ce kai nan kana nan ustazu kana ta karatun bulugul bara a mota an kusa zaria sai kana mamaki kwaya eh ya aka ya gane an yi sigina ne a ba a wata sigina da aka yi kafin ku zai ke ma san kuna zuwa ba kai da ya leko ne ya kalle ku sai ce kai fito da ya ce wa sai ce kaza kazanka sai dankara mai ashar da ya fito sai gauya mai mari sai ce kai abin da ke aljihunka yana faɗi ne da yakini shi kuma da ya ji yakinin sai ya burgita to da haka yake kama shi shine psychology to su ma waɗannan da haka sai su babba da shawarwari su farfaɗi mafita kaza kaza kaza wa ala zalika don haka jama'a bari ku ji dukkan ƙungiyoyin addini da masallatai da malamai masu wa'azi ina ba su shawara su zama suna da lauyoyi ina ba su wannan shawara za ka zo ka samu wani lauya ne ka gabatar da kanka ku saba in ya fahimci kai ne wa'azi ne ko kafiri ne wani lokacin baya buƙatar kuɗi a wurinka akwai cases da ba su taso sai ka ji kafirin lauyoyi zai zo same mu sai abin da suke so a taimake su a ba su wannan case din domin shi wannan zai kara musu credit zai kara musu takardu zai kara musu CV zai kara musu daraja saboda in ya bi wannan kes din zai yi ne to in ya yi ne wannan kes din daraja shi ta daukaka ba ko ko zai yake so saboda haka a matsayin ka na malami mai wa'azi limamin juma'a dattijo kaza kaza kaza kaza haka siddan za a ce zuwa a haɗo maka wani sharri to duk abin da ya faru kafin wata wata sai kai magana da lauyarka kana faɗa wa lawyer sai ka ga irin matakin da da kai ne gauɗi ɗanye za ka ɗauka shi ne yake nunan ne a irin wannan harka ba haka zai yi ba irin yadda kai za ka rubuta shi in ya zai ba haka zai rubuta ba sai ka ga ya gyaggyara abubuwan sai ka ga sun fito to haka gabatar da su a haka sai a yi nasara yasa ko takarda ce wani lokaci in ana wata hayaniya in ka rubuta ta za ka aika ta ga hukuma nuna wa lauyanka in ya gani sai ga ya ja layi wani wuri ya ja layi ya ce duka cicira wannan je kaka sake kada wani sai ce ka aika da ita shi kenan sai ga babu implication sai da wani lokacin yadda kai kake magana ba haka ake yi ba in an tafi wani wuri yanzu kana nan zariya yadda kake magana ko to in ka je kaduna ana hira ba irin yadda kake hira nan zaka faki baki in ka ƙara gaba ka je abuja ba haka ake ban ka in ka isa lagos duka canza usulubi in ba haka ba kana zaune za ka ci duka kuma shi da kai lafiya lau saboda Allah irin wanda kake a zari amma kai a lagos sai ka ci duka ko kun fahimta jama to balle kotu kotu kan wata duniya ce wadda duk duniya babu wuri irinta haka gidan kurkuku wata duniya ce wadda babu irinta duk inda ka je akwai bukatar ka samu ahalin zikiri su ne masana wannan yanayin in ka je da kaya kasuwa in ka je za ka yi siyayya a kasuwa samu wasu waɗanda za su wuce maka gaba abin banza ga shi nan batir na rediyo yanzu an yi jabu wanda a nan nan kano suke yi kana zuwa sai a ce maka naira hamsin sai a ce amma kuma wannan naira sittin sai ka kasa ganin bambanci sai ka ce a baka na hamsin din ai ku talakawa ne kana zuwa sai ka fasa ga an ce ba sa yi a gwada da coci da sai ga an ce ba ya yi in ka mayar mai batir ya ce ai ka buɗe ku amma tambaye shi da yasa wannan kaza me yasa wannan kaza sai ka ji ya ce asali wannan ne original wannan jabi to jabin wannan ta iya yi ba ya yi gaba da abinda wannan magana take cewa jama'a shine ba abin da suke waɗannan hukuma sai ba da shawarwari wa ala zalika اعتبر الإسباء من الوسائل العلاجية المعمول بها الآن في كل المستشفيات النفسية والعصبية آه، بل العضوية والجرائية ومن وسائل الوقاية كاج أبن دوانا ببما لم يكيتوا يكيتو أبسا هكا اعتبر الإسباء sai aka ɗauki ka fito ka faɗi abin da ke damunka min alwasa'il al-ilajiyya na daga cikin hanyoyin magani المعمول بالآن waɗanda ake aiki da su a yanzu fi kullum mustashfayatin nafsiya a dukkanin asibitoci na psychiatric kamar irin asibitocin mahaukata da na taɓo hankali da makamantansu wal asabiya da waɗanda suke kula da jijiyoyi balil uduriya kai har waɗanda ma suke na cututtuka makamantan haka wani lokacin za ka zo ka ce likita kullum in sha biyun dare ta yi sai kasa bacci kana tunanin wani magani zai baka a'a ka fito kai wannan maganar kana faɗi sai ce ɗakinka akwai kwatoci da suka kewaye ɗakinka yaya wundanka yake daidai da ina yake daidai da kaza da ya ɗan ba ka shawarwari sai ka ga da ka aiki da su shi kenan lokacin sha biyu na zuwa sai da sai ka ɗauka cewa wata cuta ce ko asiri ne ko aljanu ne ko ka ji aiki dan kara maka rukuya da haddatu sauda kana sha kana fatan bacci a halin a kana buƙatar shawarwari ne shi ne malam yake cewa ƙarƙashin wannan aka ɗauki mara lafiya ya fito ya faɗi abin da yake damun shi to na daga cikin hanyoyin da ake amfani da su a asibitoci ire-iren waɗannan wal jira'iyya da asibitoci ma waɗanda ake yin ainihin wato aiki operation surgery da sauransu wani wasa'il mai kaya kuma wannan na daga cikin hanyar da ake bi mutum ya samu rigakafin cututtuka da dama jama'a kun fahimci wannan maganar don haka ina son ku ɗauki wannan a matsayin wata tarbiyya ce da ba ake babu amma fa duk daga haske ne na ne na nubuwa hasken saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gaya wa khadija ba kaga da mas'ala ta faru shi tunanin da yake yi don a lokacin bai san zai zama annabi ba abin da yake tunani ko dai garin zaman shi a wannan ƙungurmin daji a cikin kogo ya je ya taɓo wani aljani ne kada in zo samu taɓuwa hankali kai zo samu kaza sallallahu alaihi wa sallam amma yana faɗe sai ta ce kalla sai ta kwantar mishi da hankali da ta kwantar mai da hankali sai ne sai ta ainihin kai shi wurin wani malami daga nan sai da ya tambaye shi da ya buɗe baki ya faɗa fa da malamin ya ba shi ansa da ta kwantar mai da hankali na fata an gane to bari ka ji ba wai waɗannan ma masu gaskiya da likitoci har ɗan tsibbi yau suna amfani da irin wannan ɗan tsibbi suna amfani da ire-iren waɗannan abubuwan ana zuwa da mutum yana wani sai da ya ce ba shi zama da Allah kuma ya ce Allah gafarta malam ba a iya tashi da ce rabu da shi zauna sai ga ya zauna me ke damun ka yau kwanan shi sha ɗaya ba ya magana ba ya magana da ya dawo bakin shi buɗe baki kai magana me ke damun ka sai ka ji an gege ba sai a ce dam ka ji malamin yana ce mishi ya magana kawai ya yi amfani da ne psychology ne kai amma ce da ya langabe ɗaya ne ba da wani ya mu sai na shiga uku na lalace ban haji ya kuma to ya ga gaba ki ce ni sai shi ne ba sai ka rabu ki da sai sai ka ta magana da kariya ne kuma na fata ne ba abubuwan da haka suke psychology ne kai suke amfani da shi na mutane na fata an gane wannan magana tana nan a cikin littafin da la'ilin nubuwar abubuwa shafi na 272 na malam mahmud mahadi istanbuli allah ya saka mata alkhairi bawo الاستفادة من النصيحة التي سيقدمها له من استشاره sai kuma malam ya ce a cikin wannan hadisi muna amfanuwa da nasiha wadda wanda ka faɗa wa kukanka zai gabatar maka ma'ana idan ainihin ka faɗi damuwarka ga wani ko shi wannan da ka faɗi damuwar ka ai da nasihohi da zai baka ko to kai kokari ka amfana da waɗannan nasihohi da shawarwari ولذلك أتركشن هكا لا ينبغي له أن يتحدث إلا لمن يثق به وينصحه وينصحه دم هكا إيه؟ وبي هكا يقول نصحه دم هكا بكمات بعد الأبار داموش بس وان دي أمن تيوا كما وان دي أمن تيدا نصيحش حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية دم كما كذا sakamakon kuma ya zama akasin abin da ake fata shine min isha'ati hadha al-amr wato na yaduwar wannan al'amari shi dama yana da damuwa ne kuma damuwar bai son ta kai ko ina to in ya faɗa wa wani shi kuma wani sai ya zama mara kan gado ne ya tashi zai ta biyu yana faɗi kwararo kwararo to da zaran abin ya bayyana shi kenan sai ya samu matsala mutum ya zai same ka ya ce wa na je asibiti yau an gwada ni an ce fa kanjamau ne da sai ka ce Allah ya sauƙaƙe amma ai akwai wani ƙwararren likita zo mu je ya tabbatar mana tukuna abin haka ne kuma ma yana da yana ba da magani ka san cewa an fara samun maganin abubuwan sai ka ɗauki abin da sauƙi ko kun fahimta amma ya ce maka me ya ce a a a a sai ya miƙe a tuwa na gaskiya tashi ni yanzu wannan tabarman ma na nemo likitoci sun nade ki daga gidan ko kuma kada shi kenan ko kun fahimta in kana kallon yadda ake suranta abubuwan nan za ka ga haka yadda mutane suke abu to shi kenan tun da dai kuma wani yanzu dai mu dai sai ban kwana dai in dai Allah ya cika warka to in Allah ya so mu dai maka alƙawari ba da duk da muka yi wa'azi za mu rinka maka addu'a ina fata an gano shi ne yake cewa don haka dole ne ya lura da wa zai faɗawa ya zama wanda yake amintacce ne zai iya bashi shawara ko kun fahimci wannan da ke jama'a sai yake cewa wa huwa yargadu fi hasrihi fi da'iratin mahduda shi wanda ya faɗi wannan sirri nashi yana kwaɗayin wannan sirri nashi ne ya zama a cikin wata da'ira ƙididdigaggiya kada labarin ya kai ko ina ina fata an gano malam ya ce yankulu mahmud mahadi al-istanbuli malam mahmud mahadi al-istanbuli din nan ga wani labari da ya ciro mana mayani an fahimta wannan wani babban malami ne na sunna jama'a na san shi da jimawa tsoho ne da sani ma gaskiya a yanzu ko ya rasu don a san da ma nake abin ya kai kusan shekara saba'in dattijo yana da littattafai da dama kwarai da gaske bari ku ji magana da ya ɗauko yake ke ba da labarin ta shi wannan malami mahmud mahdi istanbul ya ce wa yansu atibba'un nafs su likitoci waɗanda suke wato likitoci na ilimin nafs ko waɗanda suke masana ɗabi'ar ɗan adam psychiatrist kenan ko suna ainihin wato psychologist suna ainihin nasiha da ikhtiyar shakhs alladhi yufdi ilayhi tafdi tufdi ilayhi zaɓin mutumin da za ka bashi ka fasa mai sirrinka ba ko za ka fasa wa sirrinka ba ku kiyaye jama'a ku lura da wannan ka zaɓi mutumin da za ka fasa wa sirrinka ba kowa za ka fasa ba falaisa kullu shakhsin yumkinuhu al-ibda'a ilayhi ba kowane mutum ne ya dace ka ainihin wato faɗi sirrin da gare shi ba ولا يشترط أن يكون الشخص المفضى إليه طبيبا kuma ba a sharɗanta shi mutumin da za ka fasa wa sirrinka sai ya zama likita ba an ko rijalin kanun ko kuma ya zama daga masana shari'a da lauyoyi audi ko kuma min rijalin dini kenan daga cikin malamai a'a innamal muhim abin da yake da muhimmanci al-ihsas kai kokarin gano bi anna hadha shakhs yasma'u wa yaqsidu wa yu'in wannan mutumin zai saurare ni zai kyautata min kuma zai taimaka min don haka ko da mai faskare ne ko mai yawon gangan da kwalba kasancewa in ka nemi shawarar nan aure shi zai biya maka bukata sai kai kar ka damu da cewa sai wanda yake professionals fa kaifa idza laja al insani ila Allah to in ya zama ana neman kowane irin mutum da zai kama a gaya mai wanda aka amintu da shi ina kuma mutum ya faku ya koma ga Allah الذي يسمع ويرى wanda yake ji yake gani ya yamliku al'amra yake mallaka dukan al'amura biyadihi alkhair kullu alkhair dukan alheri a hannun shi yake afalaysa al-insanu idza ma aqama as-salata yakunu bi munajah min kulli hadhihi al-amrad malam yace shin idan mutum ya miƙe sallah ba shi kenan ya koma yana gana da Allah yana faɗa mishi duk waɗannan cututtuka ba sai sa ka ga ya zo a cikin hadisi cewa kana idza hazabahu amrun ha badara ila sala idan wani al'amari ya dama an sai tashi shiga sallah sai ga ce a rashna bi haya bilal bayar mana bai kama kira mana sallah da an fara sallah shi ke ke cewa juhudu ila qurrata aini fi sala duk wani kwanciyar hankali na kuma yana cikin sallah sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka jama'a sai ku natsu ku lura da waɗannan qawaid da kyau abinda waɗannan maganganun suke nufi shine mutumin da zaka gaya wa ya zama kana da yakinin zai biya ma bukata to bari ku ji a ƙarƙashin wannan ne dukkanin ɗan adam yake da buƙatar wata mace ƙwararriya a gefen shi in ma uwa in ma ya in ma ƙanwa in ma ɗa in ma mata yadda za ka samu natsuwa akan kana da aminci don haka ka ga a mafi yawan lokaci mutum yana samun aminci da uwa yana samun aminci da yashi yana samun aminci da ƙarfashi yana samun aminci da yashi to a agalabin lokaci haka yana ɗaukar samu aminci ta ce yakan samu aminci da matar shi to kaga a wannan munasaba ce sai mu ce wa mata ke ki yi ƙoƙari a matsayinki na uwar wane yi kokari ya samu aminci da ke yi kokari a matsayin ki na yarwa ne ya samu ko kun fahimta jama'a don idan Allah maɗaukakin sarki ya sa namiji yana da uwa ko mata ko kanwa ko ɗa ko ya yadda zai iya gaya mata abin da ya dame shi da share ta shahara za ka ga da dama al'amuran su ba sa karya ko ba so da dama bari ku ji maza ba sa samun aminci a jikin maza yan uwansu kamar yadda so da dama mata ba sa samun aminci a jikin mata yan uwansu in ka cire uwarta ce in ka cire yadda ce ka dubi namiji duk yadda za a juya sai ka ga a cikin abokan shi sai haɗu gaba ɗaya yanke sai ku gaya musu wani sirri dan ne ya san cewa waɗannan akwai yiwuwar wata ran su yayi gari su zama makiyan shi waɗannan akwai yiwuwar ana abokan ma yana da zaton wasu sansane-sansane cewa ba don Allah ake abotar ba idan haka dukkan matar da take saurare na kai tsaye akan wannan darasi ko kuma za ta saurara ta kafofin yaɗa bayanan nan na zamani yi kokari ki ga mijinki ya samu aminci aminci game da ke yi kokari ki ga ɗanki ya samu aminci game da ke yi kokari ki ga yanki ko ƙaninki ko wani naki ya samu aminci game da ke sannan kuma kamar yadda za mu zo mu ji ki zama a cikin natsuwa game da duk sanda ya zo miki da matsala ina fata an gane sannan kai ma ka duba da kyau ka kai ba dukan ƴaƴa mata ne suke da aminci da iyayensu maza ba da wahala ƴarka ta fara girma kaga ta mai da kai kai ne babban abokin shawarar ba to me za ka yi kenan sai kai kokari ka mai da ƴarka tun tana karama ta gamsu da ɗabi'unka ka ja ta a jika kuma hanyoyi ne masu yawa amma masu sauƙi kalmomi ne ja a jika ne faɗin wasu laƙubba ne waɗanda za ta ji daɗi za ka ga in dai kai mumini ne mai hikima duk wani suna da ka sa mata za ka iya tawilin wannan suna a wurinka kamar da ita ta zama uwarka a wurinka kamar da ita ta zama kakarka a wurinka kamar da ita ta zama yayarka duba ka gani ne sunanta khadija juwairiya zainab fatima aisha duk waɗannan sunaye gaba ɗayan kaso kana dubanta ya sunanta jiyayya sai ka ce haba uwata haba uwata ko kina son yi miki kuka ne tun tana karama sai tana jin daɗi ita fa uwar baba ce to ya zai ta zama uwarka shine juwairiya ummul mu'minin ka gani ka ga ka san ma'ana abin amma ita ba ta sanya a kai ko kun fahimta gani irin haka ya faru yarinya ce tana da crisis ta samu ainihin matsala da iyayen ta je ta zauna kaza kaza ran nan na je na zauna wajen yana gaya min kaza kaza kaza kaza kaza wani ce ba matsala sai da tun tana yar matsala da ni da shi muna wasa da ita ni na cewa kakata shi ma yana cewa kakashi don ta yi sa'a da kakannin da suka haife ni wanda na wajen uwa ni ta tafi ta tafi tare da ba mu haɗa komai ba amma sai sunan ta ya dace haka ba ta fita mata yawa ko ba ta son ba ta abin nan saboda idan ba ta shirin kaza kaza ko ta ta tun da aminin shi ne ko ga yawa kai haka ba ba kaka ta ko kuma in da ma ko da ko ko haka ko ta tun ire da dariya ko ta ji dadi sai ta ke mata yawa ne ce ba na abin ba nan ko kuma da la'asariyar nan shi ne irin san bin ko kuli kuli na la'asar ko da yanci ko ta zauna cikin sai tana dariya Allah cikin minti biyar ko ta gaya min duk matsalolin shi ta ce ba ku da kwantar da hankali kaga wannan shirka da yanayi ne to yar ka za ka iya mata haka to sannan ke ma kuma za ku iya waɗanta haka wato abin yana buƙatar ka yi nazari me yasa lokacin da aka tafi wancan umra idan a can baya mata annabi da ya tsaye ita ce khadija to me yasa da aka tafi umara ai matan shi na da yawa me yasa ya ware ummu salama kaga akwai wani yanayi da ta iya shimfiɗawa in ba haka ba ya tafi wannan umra da matan shi amma kuma ummu salama kada ya keɓe to sai ka rinka nazari ke ma sai ki rinka nazari ya za ki ki mai da mijinki ya zama naki ya za ka yi ƴaƴanka ka mai da su tunaninka ya zama irin naka tunaninsu ya zama irin naka daga nan ne za ka iya gane mai ke damun wani ne wanta mai ke damunta su yana mai kirki matsalarsu ko kun fahimta jama'a yanzu idan ka tafi ainihin mu a nan ne jama'a aka mai da ɗan kurkuku bola kawai su ake a hallaka su ake su sha wahala in ba haka da ɗan kurkuku malamai ne da masana da likitoci da lauyoyi suka je su zauna da su a zo a zauna ana shan shayi ana ana tattaunawa ana hira da su sai a gane hakikanin al'amari wannan da ya kisan kai ne ya kai shi da kisan kai din su ake in ya fito daga kurkukun ya zama mutumin arziki amma gidajen kurkukun da kuka lura lakcar da mai a ebi din tana ishara zuwa ga gidajen kurkukun da ƙara kangarar da yan kurkuku suke gidajen horar da yara namu a nan najeriya ƙara kangarar da yara suke don za a je ne a ɗauki wani ƙasar jinin ɓarawo da yake sata tun zamanin sardauna eh ya ɗauke shi sai a je sai a jefa shi sai a jefa shi wani wuri maka da ka samu wani yaro ya saci agwagwa ana zuwa sai a jefa shi ɗaki ɗaya shi agwagwa ya sata shi wancan tun zamanin sardauna yake yankan aljihu shekarar shi saba'in yau a duniya sai can dare a ce wai kai dan kaza kaza ka mai kafa to ne ma aka kawo ka sai Allah agwagwa ce sai a ce ta ka tuba kayanka in iska ka ɓata mana suna agwagwar banza sai su kwana suna jibgar shi kai ka rasa abin da za ka fata sai a gaba in waka ta tsine maka ne kan ta mutu ce a sai to mu mun tsine maka in ka fita ka yi babba ina ya ce mamakin ta ka zauna da su sai su tasa shi su mishi dukan kwana uku saboda ya saci agwagwa ya tasa ta yi kaɗan so ake in ya dawo nan ya ce ya kashe mutum bakwai ne sai ake yawa to yanzu kai kai ne assistant director saboda director ya kusa tafiya to kai ne assistant don shi director mutum fara ya kashe to kai yanzu na kashe shi da to ka zama assistant director to sai ga ashe in kai kisan ka sai ka kuma wani jarumi za ka zama so abubuwa ne ku duba wallahi from the psychological point of view bana muna aikin hajji amina muka zauna da wani babban mutum ashe shugaban kurkuku ne na wata jiya a sai zan biya mu shi mutunci don Allah ina zai samu koda kofin lacca ta hannu muke in Allah ya so zan tura mishi ta waɗannan abubuwan musulunci biya ya maganin su amma an kuka dubi ƙasashen da yanzu ka tafi gidan kurkuku ka gani sai ka ga da wanda yake da criminal da wanda yake da civil offenses sai a haɗa su yi tsara wannan sata yi wannan kuma fa bashi ake bin shi da ya kasa biyan bashin sai ya gudu da ya gudu sai tafi yana tura baro can sai aka je aka gano shi a unguwar yini sai aka kamo shi to sai ka duba nawa ake bin shi bashi naira dubu goma sai ya gudu daga zaria ya je yana turin baro yana turo matar shi ɗari biyar ɗari uku suna cin abinci a ɓoye za ka gano yana unguwar yini sai a kamo shi ana kamo shi aka zo za ka jefa shi cikin ɓarayi waɗanda suke canza jama'a yanzu shi ba shi sihir ne su kuma fa criminal ne amma kaga an haɗa su sai ka ce ƙasar ba masu ilimi a we lack professionalism akwai rashin kwarewa shi ne kowa ɗaukar shi ake zama gan direba ko ne ka karanta sai ka zama gan direba na Hey. haka Eh. eh a tattara abin da ya kamata ke ba kowa zai gaba haka ya kamata ya zama masallaci gaba an fitar da wasu dattawa waɗanda za a bi mun taɓa da kowa mai yau shekara sha takwas ya ta wuce a muciya 1992 to amma kai ce mutane sai suka fahimci lokacin da aka ce gyara sai wasu sai su fahimci su ban da su an kafa kwamiti na tattaunawar haka in matsala ta faru ba sai an je da yan sanda ba ba sai an je kaza ba sai an je kaza ba da a kira da ta anguwa an kafa kwamitin da sati guda an rantsar da shi kenan sai matsala ta faru tsakanin yan kwamitin yaro bayi da lafiya sai aka ce ai biyar ɗaya daga cikin yan kwamitin manya ce sai wani ɗalibi cikin kwamitin shi kuma sai ce to ta tsallaka shi aka zo aka yi ta faɗa aka zo kwamitin su kwamitin suka ɗaga takardun kwamitin suka yaga suka watsar suka yi juna a shar aka watsi madadin ɗauke to wannan abu ya faru daga ciki wannan ya yi kaza sai kwamitin su zo su zauna to alhamdulillahi ba haka aka so ba amma duk da abin nan ya faru daidai da an kafa kwamiti yanzu yaya kabilar nan ta faru amma wannan ya tashi yana zaɓaɓɓaka don me za a ce ya shi mai ya ce shi kuma wannan ya ce kai kai malamin banza ne a ina ka karanta an ce a tsallaka amma yanzu ya kama mutum ya tsallaka wanda aka ce ya kama suka tashi suka yi ashar suka zazzagi juna madadin sai a zauna da shi kenan tun da wannan abu ya faru daidai daga kwaliti yaya abin da ya faru sai a ce a yaro ne ba lafiya wanda take kaza wanda take kaza kaza kaza a ce a kira ta shi ke sai a samu mai hankali cikin su ce to abin da aka yi ba daidai ba ne to kai kuma a matsayin ka na malami yaya wannan abu ya faru haka ai ku malamai masu gyara ne wannan abin da ka faɗa ya daidai da al'ada ne amma a cikin karatu akwai inda aka ce sai an tsallaka mutum ka gani shi ma a gyara mai kuskuren shi don kasantuwar shi malami baya nuna ba zai iya kuskure ba kasantuwar wancan dattijo baya nuna ba zai iya kuskure ba kasantuwar shi ɗaya daga cikin ɗan kwamiti ne ba su ganin abin da suke waɗannan 'yan boko 'yan siyasa a majalisar dokoki za a sa su cikin kwamitin kaza za ka ji kwamiti ne na anti-corruption sai kuma a samu deputy chairman na anti-corruption kuma ya ji ya ce sai an ba su biliyan ɗin to masa zai za a yi sai a zauna har da shi ɗin a cikin kwamitin kuma shi ɗin ya yi corruption yanzu ya ce mr assistant chairman mr kaza kaza ya aka yi haka kai kuma kaza kaza to da Allah a gyara kaza kaza sai dan aka yi musu fada shi kenan sai da abin ya wuce ba wai a ce a tun da an yi kuskure daga nan shi kenan an watsa wannan kwamitin ba ya kamata dole ne mutanen mu su san muhimmancin a anguwa ya zama akwai irin wannan domin duk wata al'umma da ka ganta tana zaune lafiya akwai abin da zai zo ya hargitsa su ya kamata a samu masu kaifin hankali waɗanda za su rinka kai da komowa suna faɗa abin da ya kamata Allah ya kiyaye tabi annaba kai istihbabu ta'nisi man nazala bihi amrun ahammahu shari'a ta so a kwantar da hankali da wanda wani al'amari mai damuwa ya sauka gare shi wa ashghalahu bi dhikri tawfihi alayhi kuma sai a shagaltar da shi ta hanyar ambatan abubuwan da za su sauƙaƙe mishi wannan damuwa wa tahwilihi lahu da kuma ainihin sauƙaƙa mishi wato laukaka mishi wannan ita damuwa din wa zikri asbabi salamati lahu da kuma ambata mishi hanyoyin kubuta daga ainihin ire-iren wannan abu ko kun fahimta jama'a so da dama aka jabza hadarin mota za ga mutane suka fita cikin taifayin su irin haka wani lokaci gadan nan ga kudin da kawo shi ainihin inda menene menene gada dai daga ita za a shiga kaduna gada daga cikin daidai wannan gada jama'a aka gabza hadarin motoci suka tuntsura kai wata mata ihin da ta ita ita ta kai shi lafiya lau amma a firgice amma sai tana kuka game da ɗan cewa ta shiga uku ta lalace yau in yake ne zan ce babanka dan kuma ba abin da ya same shi gayi sai ya bangare na kuka sai ki fada a an da yake shi na zai shi kalau ma ce yake nuna sai ta wayoyo ya nabi ne ce ga shi kin ga ba ku shi shi kenan kuma amma da kamar ta hauka ce kawai tana cewa me za ta je ta ga yawo ba ta ce an yi hadari ma tana gaba izini ba wallahi alam da Allah shi kadai ne ta aure shi tana tunanin ko dan kenan kuma ta zo ta kaje mishi ko ta fita da kaga ko kun fahimta jama'a abubuwa da wanda suna iya daukar ma'anoni da dama abin da duk yake so ka fahimta a nan shine san da kaga mutum ya gigice abin da ake so shine ka yi kokarin shagaltar da kwantar mishi da hankali ta hanyar faɗa mishi hanyoyin kuɗuɗa wa kad yuqtu al-ba'd malam yake ko da yake wasu sukan yi kuskure inda ma ya ci ilaihi zamilin ya abiruhu an amrin ahammahu idan wani abokin aiki ko class da ko school ko wane ne ya ba shi labarin wani abu da ya sa cikin damuwa fa idza bihi badlan min at-takhfif yake da madadin ya faɗa mishi abubuwan da zai sauƙaƙa mishi wannan damuwa anhu yazidu min hamdihi sai kuma kaga ya ƙara mishi damuwa bi takbiril amri alayhi ta hanyar girmama al'amarin na fata an gane wa ghasala hadha alladhi arada alayhi al-amr anna sahibahu jaa yuridu alayhi mushkilatahu ba'than an ilaji sai shi wannan da aka zo aka ba labari sai ya gafala game da cewa wannan abokin shi da ya ga mai fa ya ga mai matsalar ne ne dan yana binciken maganin wannan damuwar la ba'than an istibad al-ilaj ba wai yana neman a ƙara nisanta mishi hanyar magani ba وتطوير المشكلة da kuma ƙara tsawara da ƙara juya mushkilar da ƙara ɗaukar wani salo wa takbiri ha da ƙara mai da ita babba ko kun fahimta jama kamar yadda muka faɗi da su mutum da zai ce maka likita ya bincike shi ya ga ce yanzu da ba da jima wannan ba jama'a wata yarinya haka ta zo a firgice bayan ya aure mijinta ya mutu ga shi suna da ya'a ce daga baya ta zo za ta yi aure an bincika ta tana da kaza kaza kaza ta rantse da Allah ita bata taba gina ba bata taba kaza ba ta taba kaza ba tana ta sharara a kuka ba ta so ake tantar da hankali ba wanda ke ba wani abu ne har sai tura ma sun gano magani balle musulunci dai sai za a haɗa ki da wanda zai taimaka miki kaza kaza kaza nan da nan shi kenan bayan ya wata guda shi kenan zai ga kuku ai ta sha alhamdulillah yanzu har ta fara haɗa kibarta hankalinta ya fara kwantawa kaza kaza kaza mun ce nan da 'yan watanni ma kai abin da zama ta yi Allah malam nace a uzu billahi sai kina wasa da Allah sai ta ƙara jin confidence ina fata an yawa na na eh yana daga cikin ethic a kwarai da gaske jiya nan da muke karatun a tsibbi na na zo da littafan da suke faɗin ethic na likitanci dole ne likita ba zai fassara ba zai ba zai tona asirin wani ba akwai abubuwa na ethic duk musulunci ne zai da su ba wai da ture da bature kan yaushe ya samu karatun ne Allah kiyaye malam yake cewa wa hadhihi fa'ida ta'khudhuha min qawli khadija kaji wannan fa'idar ko to daga magana sayyida khadija kun ga albarka ilimin salaf kaga ce bature yawa bature ma ya dan samu albarkacin ne karatu amma yace wannan fa'idar da ka ji yace daga maganar Khadija za a samu ta radiyallahu ta'ala anha Allah ya tsara mata yarda da ta cewa annabi kalla wallahi la yukhzika Allah abadan tace saurara ka ji na rantse da Allah har abada Allah ba zai tabar da kai ba innaka latasilu rahima kana sadar da zumunci ba'ada an ja'aha wa akhbaraha bima hasala lahu bayan ya zo ya gaya mata abin da ya same shi ku ji fa bayan da ya faɗi abin da ya same shi kun zo ta faɗa mai haka ومثل هذا قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين irin wannan ya faru da annabi Musa tare da wannan mutum na garin Madiyana karka ce annabi Shu'aibu babu wani dalili na cewa annabi Shu'aibu ƙarya ne ba annabi Shu'aibu bane حينما جاءه موسى عليه السلام خائفا وقص عليه القصص a lokacin da annabi Musa ya isa ga wannan dattijo yana cikin tsoro ya ba shi labaran duk abubuwan da suka faru qala lahu musakkinan raw'ahu wannan dattijo ya faɗa mishi magana yana mai kwantar shi da tsoron shi na fata an gane jabiran qalbahu yana mai tayar da zuciyarsa daga tsoro zuwa kwanciyar hankali la takhaf yace karka ji tsoro najaita min alqawmi zalimina ka fita daga azzaliman mutane kaga yanzu ana nuna mai nan inda yazo ba zalunci can ka fita kuma ka dawo cikin adilai ai li yadhhab khawfuka wato duk inda ga mace yake tsoron ka ma ya tafi yarau da fulbikinka فإن الله نجاك منهم الله كنت تبدا كده جريس حيث وصلت إلى هذا المحل يا إن كيس والنهور وأن مجانا تنانا أتكن تفسير سعد ainihin a cikin jirgin na hudu shafi na sha biyar jama'a kun gane wannan da kyau to wannan sai kowa ya ɗauka ka fara zama dattijo tun yanzu ko a aji ne kuna zauna a aji ko yan sakandare ne ko ko yan university ne sai da fara wani kwalifikasi to ya zo maka hankalin sa a tashi to a ce ta bai shirya aure ba amma babar shi ta ce lalle lalle sai a kauye akwai wata yarinya a kauyen su can shi yanzu kamar shi saboda Allah kamar shi da zai aure yar kauye yarka tuntsiri da dariya ta ce ta ta ce yar kauye a yi rafin da zai kauye ko ka gidan da a yi a kudu billahi ka rikita al'amari ina ba ta an gado sai da ce a ka sa abin da za mu kwanta da hankalin ka bari ni kyanta ko za mu je mu ganta ya ce yar kauyen ce a kwanta da hankalin ka ce ni na san sirrin kauye ka bari mu ce ana zuwa ƙarshen ta ce da wata haɗaɗɗiya tsarin ce kuma a ƙauyen ma a shi tana sakandare suka ji ya fara tafiya a babbo ya zo ka aure aure to gaskiya mama ta iya zaɓi fa ya to ka gani da za ka mana tarko ina ko kuwa saboda haka lokacin da zai zo maka da wannan shawara ba cewa za ka ɗan ne ɗan ne ka ba mu ne wallahi ka ta ka gani na sai ka dawo kan kai da zaman mu kauye kai kana jami'ar a baka ya kauye kar ka kai a cikin rawan ya ai kai ma kai ma ka san da zai da zai ci a yi ma mun kai sai ka shiga duniyar mutane irin waɗannan za ka ga lokaci akwai ɗanyantaka to a matsayinka na matashi kai ka goge a cikin ɗaliban da ba da shawara za a ga sun mai da ɗakin ka wurin jira kowa da ya ce ya isa a zuwa lafiya lafiya ta ji na zo garin ka ne fa wallahi sallahi yawa suka yi min aka ce ya yi yadda nake nema wani sanata ne yanzu yake neman ta to yanzu ustaz ya za mu yi ga ce a to abin da za a yi ka shirya wannan weekend din ka je ka danta in ka je ka shirya ka haɗu da kyau ka tafi kar ka nuna mata bacin rai ka nuna mai shawarwari ƙarshen ta sanatan ya zo ka ƙi shi fa amma sai a dubu yawa a ce a wani ayi Allah ya ji ɗan musulmi kai ɗan gama da kai sai wani sanata ya zo sai ka firgita ashe da sanatan ya zo ta ƙi shi fa amma ka ga za ta maka labarin ya zo to kana zuwa sai ka ta ta ce a ayyuka ta saurare shi saurare shi kai kuma zai ka dan samu abubuwan da za ka dan ƙara gyara kanka yanayi ka ƙara yi sa kana ta ke ba ki gani yanzu da iya su yadda ake dukan ba zai ka garce ba sai duka gyara kanka kamar ka da kawo shi ka kawo shi ina ganin ma na su suka san sauran antiri da kuma yanzu a saba yake ha amma kun ga mu nan fetur din ke karanta a yanzu ba ka za ka ba ingila ma za ku in ka dan jajjara abubuwa dan abinda ustazai galibi da su gane ba in haka ke neman aure ba hudu da ake irin ta juma'a ba hudu ba ta juma'a ita ce ake faɗin gaskiya da gaskiya da ba ta da fuska biyu hudu ba aure jama'a kana zuwa ne kana gyara kanka ina fata an gane ce kin ga wani da ya ministan man fetur eh daga da fata dandin mu ajin da irin karatu na yi to kin ga yadda al'amura bai fito to kin ga wata ramoni a kujera kin ga shugaban kasa kaza kin ga profesa kaza duk yan makarantar mu kaga ba ƙarya kake ba amma maganganun suna da fuska biyu to kai ka san fuskar da kake ita kuma da ka ɗauka da ta tafi haka to galibin ustazai ne zai wani ba Allah ba zai fara da inda alhamdulillah sai Allah ya fara da alheri duk in ya zo da inda alhamdulillah din to ya ce to mu Allah ya jarabta mu da talauci a gidan mu saboda haka sai ya hakuri ya hakuri saboda mu lahira muke jira da ta ce eh to haka ne haka ne dogon gaji Allah da ba ta fito ba me ya yake son talauci ba wanda yake son talauci ina fata an gane yawa so abubuwa ya kamata ustazai kan ku ya waye dangane da yadda ake gyara al'amura ina fata an gane ka zama kana da basira kana da fasaha kwakwalwarka tana iya tuno abubuwa da tsayi saminin na takwas ala yake inna makarim al-akhlaqi lalle dai kyawawan ɗabi'u wa hisal al-khair da kuma ainihin wato halaye na alheri sababin lissalamati min masari'i sharri suna daga cikin sabubban da ke kubutar daga mutum suke kubutar da mutum min masari sharri daga ainihin wato makwantai na sharri wal makari da kuma munanan abubuwa wato in kana da kyawawan al'amura da farin zuciya da kai ba ba ruwanka da sharri to ka ɗaukar wa kanka matakin kubuta daga sharri amma duk wanda ya gino akan sharri ya suka zuciya da sharri jama'a to sharri zai iya ta samun shi amma in zama kana da farar zuciya da kyawawan ɗabi'u to ka kama sababi na zaman lafiya da kuma duk wani sharri zai kai gare ka ta ga sai ce faman kasura khairuhu hasunat aqibatuhu wanda alherin shi ke da yawa to zaka ga yayi kyakkyawan ƙarshe wa rujiya lahu salamatu dunya wa din kuma sai daga an yi mishi fatan kuɓuta a duniya da addini ولذلك تقول خديجة رضي الله عنها don haka a sayyida khadija Allah ya tsara mata yarda kun ga duk waɗannan maganganun da ya faɗi shi ma albarkar salaf ce duk da ya gama sai ya haskako ce daga khadija ne bari ku ji abin da khadija ta ce kalla wallahi la yuhzika Allah abadan tace saurara ka ji har abada Allah ba zai wulakanta ka ba wa taqsimu ala hada kuma khadija tana wannan tana tana rantsewa wa tubayyin sababa tana bayyana sababi bi annahu alayhi salamu kana yasilu rahim cewa manzo Allah yana sadar da zumunci wa yahmilu al-qal yana daukar matsalolin jama'a wa yaqsidu al-ma'dud abin da ya gagari ya su kawo al'umma shi yana yi wa yuqirin bai yana girmama baki sakamakon waɗannan abubuwa Khadija ta auna to me waɗannan halaye mutumin kirki sharri da zai same shi ba to sai ka duba me yasa ne yau duk duniya babu inda suka fi makaman yaƙi da tattalin kare kai irin turawan yamma amma kuma duk duniya ba waɗanda suke kwana cikin fargaba irin su saboda sharrin da ke zuciyarsu yanzu in ka tafi mandela church a abuja wannan layin jama'a shi na fara zama a abuja da kai tsaye za mu fito haddada daraja american embassy nan ko ina ka shiga amma yanzu dole suka matsa gwamnatin najeriya cewa ta kashe titin saboda su sai da haka gidajenmu da muka zauna a lokacin waɗanda sai mun wuce ofishin america ambasada na america sannan za mu shiga gidajenmu a yanzu ba ka isa ka shiga waɗannan gidaje ba sai dai ka zagaye ta saman anguwa ka zo ka shiga gidanka ba sai da wuce ta gaban su ba baya kuma duk sun sa matakan tsaro sun aje sojoji da ɗan sandan su sune musu gadi ta sama me yasa saboda sun san cewa sun ci galin mutane da yawa a duniya to koyaushe suna in suna anticipating za iya kawo musu farmaki me yasa sharri ya yi yawa tattare da su da haka ba sa zaune lafiya amma fa sun fi kowa kashe kuɗi game da matsala ta tsaro sun fi kowa tattalin kaza sun fi kowa matasan sojoji sun fi kowa kaza kullum kuma masu bincike suke da su over the years tsawon shekarun nan waɗanda za a gano menene kaza menene kaza menene kaza kowane ɓangare na duniya a yau amerika tana da sojoji da ta je ta girki don in za a taso da wata zanga-zanga yadda ƙarshe koda daga wannan ƙasa za ta kai gare ta ga sojojinta nan su kwantar da wannan fargaba da tarzoma duk duniya sun aje su amma me yasa ba sa zaune lafiya to shi yasa ka yi kokari a anguwar ku ne a cikin gidan ku ne a garin ku ne ka yi kokari ya zama kai alheri ne a cikin zuciyarka ko to duk wani sharri da wani zai kulla maka sai ya dawo kanshi ku dubi bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ku dubi sirrin da wannan kwararriyar dattijuwa malama yadda ta iya ta zama expert ta zama professional ka dubi irin kalmomin da ta faɗi amma fa ba annabiya ba ce ba digiri take da shi ba amma da ta dubi duk mutumin da ke sadar da zumunci yake taimako yake kiyayewa yake kaza yake kaza Allah ba zai bar sharri ya same shi ba to duk da ta gama wannan kuma sai ta ce to amma ni ba wata babban malama ba ce bari kai kai wani babban malami kaza kaza ta ce an nasara jawazu madhil insani fi wajhihi li mas'alat li maslahati a cikin shari'ar musulunci ba a yarda ka rinka yaban mutum a fuskar shi ba ba a yaban mutum ka zo kana ainihin tasirin kana yaban shi wani sai kai kazawa an hana irin wannan to amma wannan karatu kuma yana nuna mana halaccin haka me yasa gashi mun ji Khadija tana cewa kalla wallahi la yukhzika Allah abada innaka latasilu ar-rahim wa taqwa wa tahmilu al-kal wa taksubu al-ma'du wa tuqri al-bay yanzu wannan yabo ne ko ba yabo ba to ga Khadija tana ya nuna ya halatta kenan to sai ki cewa amma fa inda maslaha inda maslaha inda dalili inda akwai wani abu da ya taso ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام magana annabi ba ta kare da wannan fatawa annabi yace idza ra'aytumul maddahina idan kuka ga masu jibubuta ku da yabo fa sai fi rujulihim turab waqa musu kasa a fuskar su in mutum ya zo yana yabanka yana ta yabo yana ta yabo in ka ka wasa mishi wannan hadisin baya kare da wannan fatawa sai ce li anna hala fima yunda'u bi batil saboda wannan hadisi da aka ce a watsa kasa ana magana wanda ake yaban shi da ƙarya ne ba ka yi ba a ce ka yi ko kun fahimta jama'a sai ka ga an zo saboda ana neman taimakon mutum zai ba da taimakon lafifi kamar masallaci sai ka ji liman ko shugaban kwamiti ya fi shugaban ɗan siyasa yana cewa jama'a shi wane ya gina masallatai guda goma sha bakwai a garin nan sannan akwai limamai waɗanda shi yake taimaka musu ba wanda ya sani sai Allah duk ƙarya ne kuma to wannan ɗan siyasa ya ji ana haka ba sai ya shigo ɗigo ƙasa ya zai dan da za limamin nan a fuska don ya san ƙarya yake faɗi ina fata an gane sai malam yake ayyu addu ila batil ko kuma idan wannan ainihin wato yabawa zai kai zuwa ga wata barna malam yake adila ainihin sahihu muslim a adila dabbu bin al-aini kai ko wanda kun qari mujalladi na 1 shafi na 63 قال الإمام النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى الله مدى كتير تركي بكهش يتي ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح أتكلم wannan babi imamu muslim ya ambaci hadisan da suka yi dangane da an hana yabo wa qad ja'at ahadithu kathira fi sahihayn bil madhi fi al-wajh sai ne yace to amma kuma ga wasu hadisan da yawa sai kuma sun zo a cikin bukhari da muslim waɗanda suke nuna ya halatta a yabi mutum a fuskar shi kun fahimta ga hadisai sun zo a cikin muslim da yawa suna nuna an hana yabawa nan zo ana yaban ka ga kuma ka watsa kasa ga kuma wasu hadisan da yawa cikin bukhari da muslim sai kuma suna nuna halattun haka qala al ulama malamai suka ce rigidigabt in ya zama irin su imamun nawawi da kansu suna ɗibowa daga malamai yana nuna ilimin su akwai albarka a ciki لأن من بركة العلم إسناد القول إلى قائله daga cikin albarka ilimi shi ne in har ba kai ka faɗi magana ba to ka faɗi wanda ya faɗi ka kace daga wani ne ba zai rage maka daraja imamin nawawi a nan zai iya dakewa shi ya faɗi mafita hadisan a dindina tsara imam nawawi a ce ya iya amma sai ce kalar ulama malamai suka ce وطريق الجمع بينهما hanyar da za a bi bainaha da za a bi a haɗa waɗannan hadisai annan na aya ma'amulin alal mujazafa sai a ce hannu da aka yi game da yabo za a ɗauke shi ne game da ƙetare iyaka fil madini game da yabo idan mutum ya zo yana yaban ka ya ƙetare iyaka to sai ka watsa mishi kafa shi aka hana ya ziyadatu fil awsaf da kuma ƙari game da siffanta ka yanzu yana siffanta ka da abubuwan da ba haka suke ba aw ala man yakhafu alaihi min hijab wa nahwihi ko kuma wanda duk ke jin tsoron wannan yaban da aka yi mishi gaskiya ne amma zai sa shi kuma yaje yana mamakin kanshi yana girman kai yana tunanin cewa to wato har mutane sun gano ina yin kaza ni ma kaza kaza ne sai kuma ya fara jin daɗi to kaga abin gaskiya ne ko amma kaga zai kai ka da da ijabin nan za ka hallaka idan sami almadaha idan ya ji irin wannan yabo وأما من لا يخاف ذلك لكمال تقواه amma wanda baya jin tsoron irin wannan riya za ta zo mishi saboda yana da cikakken tsoron Allah wa rusuhi aqlihi da kuma zurfin hankali wa ma'arifati da kuma sanin shi da Allah fala nahaya fi madhihi fi wajhihi idza lam yakun fi dhibaba to haka zo ana yaban shi a fuskar shi matukar ba ƙetare iyaka ba wannan babu ainihin laifi da zai hana ba bal in kana yahsulu bi dhalika maslaha malam yake kai in ya zama ma akwai wata maslaha da haka za ta iya haifarwa ka nashtihi ala alkhairi kamar za ku iya zaburar da shi game da wani alheri in kuna yaba mishi walintiyad minhu da kuma ƙarin wani alkhairi aw dawam alaihi ko kuma dimanta akan shi aw liqtida'i bihi ko kuma wannan zai sa wasu su koyi da shi kana mustahabban malam nawawi yace a irin wannan halin kuma ma madadin an hana an so jama'a kun ji yadda malamai ke maganar su kaga abin an fara da ana ganin laifi ne amma an gane kuma da ganin abin ma abu ne da ake so misali mai kuɗi ne ya zama yana gina masallatai sai ya zama in aka zo buɗe wani masallaci a ce alhaji ka gina masallaci allah ya gina maka gida a aljanna alhaji kana gina makarantu kana karantar da 'ya'yan musulmi allah ya riƙe maka zurriya ka kamar da ka riƙe zurriyar musulmi irin wannan zai karfafi gwiwar shi irin wannan zai sa matasa su shigo harkar ko wannan kuma ya waye gari ya zama mustahab sai malam ya ce wa nahnu nara kayfa yanbahu ashabul ara'i wal afkari al mutawafiqa ba'dhum ba'dha yace muna ganin yadda fa masu ra'ayoyi da masu tunani wanda ya dace da juna suke yaba wa junansu a cikin jaridu idan kai ma abokin karanta jaridu ne za a ga wata jarida in ta fito sai ka biya bo ake game da article da wanda ya rubuta a cikin jarida da ta gabata ko a cikin magazin ko makamantan haka ko kun fahimta wa yushajji'u ba'dahu ba'da sai kaga ainihin suna karfafa junan su su saka a cikin jaridu wa fi ma yatahu lahum min wasa'il al-i'lam da kuma dukkanin wasu kafofin yada labarai da suka sauka ga gare su ko da ba jaridu ba sai ka ku saurari ɗan drama sai ka ji an bugo in sun zo wani shiri sai ka ji an bugo waya ana cewa wancan kina burge ni saboda kaza da kaza da kike wani kana bani sha'awa saboda kaza da kaza da kaza da kaza ba su ne yanzu nan haka ba to sai malam yake cewa walizalika to saboda haka limaza ya taraddadu muslim fi tashji'i akhihi me yasa musulmi yake taraddudi wajen karfafa dan uwan shi wa tanshiqihi da kuma nashadantar da shi من ثناء من خلال الثناء عليه تهيئ يبو غريشي لعل في ذلك دفعا له لمزيد العمل هو وانا يبن زي تاشي يقار قاضي يبن ايله ايكي ما لن ينا تشيوا من يسا مسلمين في كيدا كوم واتو والله ni ina da amsa jama'a tare da cewa shi maganar da yake ba ta neman amsa ba ce wallahi hassada ce ta danne wa musulmi wadda a da da baya baya duk babu ita yanzu malami nawa ne za ka iya jin a majalisin shi a wurin karatun shi a cikin jama'a ya iya buɗe baki ya ji wani malamin in ya ma an yabe ni sai ce eh to sai dai kuma shi bai tsare da nahau ba amma duk abin da kuka faɗi gaskiya ne amma ya iya tabbiti a duk abin da kuka iyaye sai dai kuma shi yana sauƙaƙa abubuwa ko kuma yana zafafa abubuwa ko kuma ba ya ce ka wato ba zai yadda wani kalmar yabo ta tafi haka mutulakan ba sai ya yi mata wani kaidi da sai dai wannan ita ce hasada da'ul umami annabi ya kira ta cutar al'ummar da ta gabace mu haka annabi yake kira ce da'ul umam me da mu yahuda game da annabi Allah yake hasadan min indi anfusihi ka dubi wannan musibar ta zo cikin malaman amma malaman da idan malami ya karantar da kai ya karantar da kai sai ce kai eh dan da majalisi na majalisin wa da ya kake zuwa a garin nan ba wai yana tambaye shi da dai yana son ya biya fahimci cewa ɗalibin baya karatu wurin kowa sai wurin shi sai ce a asar makalla a yi gaskiya ba nan ba za a nuna ke zuwa karatu sai ce za ka da hankali na ji yana ya son ya karatu sahihin musulmi na ji yana yana karantar da riyadu salihin ba za ka je ba haka malaman salaf suke al-imamu abdurrahman ibn au babban malami ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ɗan shi abu salama ta ɗan abdurrahman ya gani zaune a kofar gida yana fitowa sai ce kai eh can ba karatu ake bari ce karatu ake sai ce ai ibnu abbas ne ke ce ba malami bane ka fita je ka zauna daga ƙarshe za ka zo ka ji yanzu abu salama ta ɗan abdurrahman kuma yana cewa haddasana ko an ibnu abbas albarkar uban shi da yayin ƙurar da shi tafi ga karatu can ana yi amma fa wane ne ibnu abbas a gaban abdurrahman ɗan auf da sai ce ni zan karantar da kai don shi za ka je wasu malaman islamiyya ku ci ku damu a'a to hassada ce take damun malam shi yasa ba ga saboda hassada wai in aka ji malam wani ya sa littafi kaza zai karantar da ɗalibai wai tsoron kada ɗaliban su yi kwaɗayi su tafi can shi ma wannan malamin sai ce ya sa wannan littafin shi ma dai dan dai wani ya rike su zai son ya ji labarin sun je wani wuri wallahi jama'a ku kwantar da hankali wallahi kowa ya sa wa zuciya shi barci duk abu duk darajar da take taka ce wallahi ba za ta taɓa kuɗi cewa ba sai ka same ta to duk kuma abin da ba naka ba da rinto da rawani da tsawon tarbi da hayaniya duk da zai baka ba saboda haka kun ga wannan magana imam yake cewa walidhalika limadha yataraddadu al-muslimu fi tasdi'i akhihi to don haka dan ne musulmi zai yi kokonto game da karfafa ɗan shi wa tanshifihi da kuma na shaɗantar da shi min khilali sana'i alaihi ta hanyar ya rinka yaban shi la'alla fi zalika daf allahu bi mazidil amal ne ya wannan yabo zai sake tunkuɗa shi da karin aikin alkhairi wa hassan li ghairihi kuma wannan zai iya kwaɗaitar da wani shi da liqtida domin ya kwaikwayon wancan din wa ta'assi kuma ya bi irin hanyar da wancan yabo duk sai zama sakamakon wannan kwaɗaitarwar taka jama'a kun fahimci wannan da kyau sai da haka malamai da ɗaliban ilimi su sauƙaƙe wa kansu su rinƙa yaban junansu ka dubi su imamu zahabi sai ka kasa gane wai waye ɗalibin wane wane ne malamin wane al'imamu zahabi sai ka ya ce shawarana almizzi malamin mu mizzi can kuma sai ka ji mizzi ya ce shawarana abu abdullahi zahabi malamin mu zahabi wannan ya sa ka fara ganin zahabi a matsayin yaron mezi ko wannan ya sa ka fara ganin ainihin mezi a matsayin yaron zahabi amma matsala ita ce wala ya atarifu lil fadli illa ahli fadli ko bil fadli falala babu waɗanda suke furci da ita sai masu falala na fata an gane kuma malaman salaf suka ce daga cikin alamar takawa ta malami kaga yana iya yaban karinin shi in har kaga malami na iya yaban malamin da suka hada zamani daya ko karatu daya ko shekaru daya ko martaba ilimi daya to dalili ne akan akwai takawa a cikin al'amarin shi shi ne don shekan ya kafa wannan a matsayin abin da zai haddasar da fitina shi ne wane e ajin mu daya yaya za a yi a ce ya dawo yanzu shi ne kaza yawa malaman kasar hausa dalilin da yasa suka gaba da abubakar gumi shi ne sun yi karatu tare da shi a sudan san da ya tafi yana diploma su ma sun je to ya za a yi shi ya dawo shi yanzu kaza ne to ai aji da ɗaya da shi to ai ni ma kaza in ba wauta ba idan karatun wannan ajin ne ya ba shi wannan darajar kai ma automatically kana da shi kenan kama abin da na faɗi da zuka ta Khadija idan digiri ne ya ba Khadija kowa ya tura uwar shi ta je ta digiri ta zama irin Khadija idan digiri ne ya ba Khadija wannan fahimtar da ilimin da daraja tura yarka ta yi irin wannan digiri din amma menene zalika fadlullahi yu'tihi man yasha saboda haka matsayin da Abubakar gumi ya kai ba wannan diplomar ba ce don san da ya dawo ya gama wannan diploma wasu suna da digiri a wannan fagen wasu professors ne amma ba a ji labarin su ba to ka tsaya kana faɗa da su da hujjar cewa ai ajin mu ɗaya ai a lokacin ma ni na fi shi kokari ba shi nan da yawa wasu abin da ya nakasa su kenan in an saka kasar ɗin malam Ja'far suna ji abin da ke damun su zuciya su zo su ga a to ai jami'ar islamiyya ce kafin ya je an muka je yace a ya yi tafsiri eh ai eh, shi junior mu ne sai da muka gama sannan ya je girman banza talaka ya girma sarki sai ne baka da muhimmanci ma'ana tun da kai ne senior ne yasa baka yi abin da ya da inda wannan makarantar ce take qualifying mutum yayi la kunta anta al-awla saboda haka kawai dan aka zo ana magana ma in kana da hankali akwai yanayin da in aka kai barkaji wallahi wannan magana daga zama daga ta na gano ta in kana da hankali idan sa'an ka yi sama ko in ka je ne kaka ce sa'an ka ne ka ce kai kanin shi ne shi ne daraja kana cewa sama kake da shi kuma ne kake je karyar banza wannan ne duk abu da ya yi kai ga Allah da kuma da ba mu ko limancin Allah za ka iya yi yanzu classmate na students in ka haɗu da su sai ka ji suna cewa a'a students ai malamin mu ne amma ka- shi kuma da an haɗu sai yi ne zai ce a wani lokacin sai kuke taimaka mana muke a kanan sai ka ka gane to yara a ba ƙarya ba ce tawadi ne kai yanzu su da yake zai yi wannan sallah ya ɗan kukan nan da yake da kunuti na nashi ka zo ka ce wannan junior na ne ya ce ƙarya kake yi don wani gani yake su da yake aka farko da kira'a yanzu ka zama ko kun fahimta jama'a saboda haka in kana da hikima idan aka ce ja'afar sai ta ce wannan ai malamin mu ne kai ma kai kai ka ce kwarai da gaske amma zai da gaske da gaske ya ce a wallah shi da digiri da yayi ba mu masters muka yi a can sai da ya ce a amma zai kana da masters ne ba ka yin tafsiri kan da kake kana da masters ne ya maka kallon banza ma da duk darajar da kake so wai a tura maka ko kun fahimta shi ne dattijo abbas ya yi da aka ce da kai da annabi ya yi girma wani sai ce cap hijab sai ce ya girme ni amma na fi shi shekaru sai aka gargale da dariya abbas wan mahaifin annabi ne ka jifa wan mahaifin annabi ba kai wa dan mahaifin annabi shi ne karami a gidan gaba da to abbas da kai da annabi yayi babba sai ce ta da yake shi ne babba sai ta kai na fi shi shekaru ne ya ta kun tsere da dariya shi ke nan ta daraja ta tilau kasa amma da an ce ke a ya ba ku san ne ne yayyan uban shi ma ku ku ku ba ku san yadda al'amari yake ba kawai ya ga an kalle ya yi ne ne ne ta can tsoho ya zo yana ce haka za ka haka za su kalle ka matasa amma yanzu wannan kalmar da abba ta faɗi sai ta ɗaga darajar shi to mutane ba su gane wannan lokacin ba idan mutum ya zama established a cikin zuciyar mutane kar ka zo ka nuna kana sama da shi in ka zo ka tura mishi ka tura mishi ka tura mishi daraja sai ga a karkashin wannan ka samu taka amma in ka zo kana kokarin ka kawar da shi sai ka zauna to ku karanta littafin ruwan bagaja malam zirga dan muhammad zai ba ku labari